sai mawqifu ahlus sunnati wal jamaa matsayin ahlus sunna wal jamaa fi man zawwajul khuruja ala walil amri a cikin waɗanda suka halitta ana iya ma shugaba tawaye dan akwai masu wannan ra'ayi to menene matsayin ahlus sunna game da irin waɗanga mutane waɗanda suke ganin cewa ya halitta a yi ma shugaba tawaye to walau sabata ko da ko ya tabbata tajwizul khuruj halatta yin tawaye li ahadin min ahalil ilmi a samu wani daga cikin malaman ilimi ya halatta cewa ya halitta a yi shugaba tawaye to fala hujjata li qawlihi wagga magana ta shi bata da hujja kausar rai ne ko da malami ne aka samu yace ya halitta a yi shugaba tawaye to wannan magana tashi fala hujjata li qawlihi wala ibra babu hujja ga maganarsa kuma babu abin lura bi mazhabihi da wannan mazhaba tashi ma dama annahu mukhalifun lis sunna tunda babu matuƙa cewa wannan abin ya saba mu sunna wa kharijun an qawlil jama'a kuma ya fita daga maganar jama'ar magabata wa qad ankara a'immatu sunna malaman sunna sun kyamaci sun nuna kyama wa raddu kuma sun mai da raddi alaman zallat qadamaihi fi hadal bab duk wanda digadigansa suka yi ma'ana talallabiya a cikin wannan babin har suka halitta yi ma shugaba tawaye to malamai sun mai da ma irin waɗannan mutane raddi min ahalil ilmi daga cikin malamai dan ana samun waɗanda cikin malamai suke faɗin irin wannan wa alhaqu qawlahu da haka sai suka haɗa maganar shi bi mazhabil khawarij maganar shi ma'ana tana daidai da mazhabi na mi khawarij domin khawarij su ne adda wa'annan ra'ayi su a wajen su ana iya ma shugaba tawaye ko da ko abin da ya aikata bai kai abin nan ba bai kai laifin da ya kamata a mishi tawaye ba ko da munkari ne ya aikata to su a wajen su kawai ana iya mishi tawaye wa shanna'u bihi kuma suka munana wannan magana saboda haka kenan wannan shine matsayin ahlus sunna wal jamaa shi yasa qala abu na'im abu na'im yake cewa dakhala sauri imamu sauri ya shigo yawmal juma'ati ranan juma'a min al babil qibali ta kohar da take wajen alqibla da ya shigo wa akhadha abin fa idha al hasan bin salih sai ga wani da ake ce ma hasan bin salih yusalli yana yin sallah ta nafila kafin zuwan liman da ya gan shi faƙala sai imamu sauri ya ce na'uzu billahi min khushu'in nifaq Allah ya tsare mu da irin wannan irin wannan kaskantar da kai na minahici yana nihi da shi wannan mi Hassan bin Salih wa akadana alaihi sai ya doke takalmin shi fatahawwala ila sariyatin ukura ya koma wajen wani gimshiki ya bar wurin da wannan Hassan bin Salih yake sallah a ciki. Me yasa aka ce saboda yana daga cikin waɗanda suke da ra'ayin ana iya ma shugaba tawaye. Da ya zo ya gan shi yana sai ya ce to muna neman tsari ga Allah ga irin waɗanga abin da munafikan. Ka gani ko? Wa qala Abu Na'im Abu Na'im yace zakara al-Hasan bin Salih inda zukira al-Hasan bin Salih inda Sauri. an ambaci Hassan bin Salih a wajen Imam Sauri, faƙala sai Imam Sauri ya ce, Za ka rajulun yara saifa ala ummati Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. Ai, shi wannan mutunan, Hassan bin Salih ɗin nan, mutum ne shi wanda yana da ra'ayin yana ganin ana iya ɗaukan makami akan al'umman annabi sallallahu Alaihi wasallama, ma'ana ana iya ma shugaba tawaye a cikin kome, saboda haka ya nemi tsari game da shi. Waƙala Bishir bin Haris, Bishir bin Haris yake cewa, Kana za'ida, za'ida ya kasance ya jilisu fil masjid, yana zama a masallaci, yuhadhirun nasa min ibn hayyi, yana tsoratar da mutane game da wani da ake ce ma ibn hayyi, wa ashabuhu da shi da mutanensa. Ali sai ya ce, wa kanu ya rauna saifa, su suna ganin a ɗauki makami a kan shugabannu idan sun yi wani abin da bai taka kara karya ba su suna ga kawai a gusar da su da haka kenan duka magabata irin waɗanga mutanen suna ganin cewa ba su da aƙidar kwarai da haka falaisatul ibratu bi kasratir ruwaya ba wai abin da ake lura da shi ba mutum yana da yawan ruwaya yana da yawan rawaito abubuwa wa salahar diyana da kuma kyakkyawar addini innamal ibratu bittiba'i sunna abin da ake lura da shi shine bin sunna ko da kana da yawan ruwaya kuma mutum ne wanda ake gani a ƙarara akwai ma'ana kyakkyawan addini tare da shi in dai ba yana bin sunna bane banza ne komi iliminka in ya zamanto ba kana bin tsarin magabata ahli sunna bane banza ne to amma galibin mutane ba su lura da wannan sai ce to ai ai malami ne ai inda abin nan ba haka bane ai shi ma malami babban malami ne doktor ne ko kuma kaza ne ai saudiya ya karatu mutum nawa ya karatu saudiya kuma sai kaga aqidar tashi ba ta kwarai bace tarifan da niyyar da mutum yayi kenan ba wannan ne ake lura ba komai ilimin mutum abinda ake lura da shi shin wannan ilimin yana bin sunna da shi ne bittiba'i sunna wa luzumul jama'a bin sunna da kuma luzumtar jama'a ba wai ka koma gehe ba manhaji na ahli sunna shine mi ya zamanto ilimin naka kana bin tsarin sunna kuma cikin jama'ar sunna amma ka koma gehe kana da awakai kuma mutumin sunna ne kana ganin waɗanga mutane to na in ya zamanto kowa ya koma gehe ya zauna abin zai yi ba zai yi ba sannan kai da ka koma gehe ka zauna su kuma waɗanga ga su haɗe ƙarƙashin jagoran shugaba to mine ne manuwarka kenan abin da suke ba daidai ba ne suke a kai in daidai ne suke a kai to mine ne fa'ida koma ka ƙauye tun da daidai ne suke me yasa ba ka zawa cikinsu ɗayan biyu ne ko kana ganin a'a ba akan daidai suke ba kai ne akan daidai dole sai dai a samu wannan amma in ka yarda akan abin da suke daidai ne zo a cikinsu a ci gaba da amfanar da juna da haka waƙar ta sarraba ƙaunar mu'tazila wannan magana ta mu'tazila ta riga ta shiga wace irin magana ce minin izalil imami cewa ana iya gusar da shugaba le fiskihi saboda wani abu na fasikancin shi wa zulmihi ko kuma zalincin shi wannan ya shiga ila ba'dil fuqaha'il mutaakhirin a wajen wasu daga cikin malaman fiqh waɗanda suka zo daga baya dan haka fashazzu sai suka zamanto ware an mazhabi ahli sunnati wal jama'a game da mazhaba ta ahli sunna wal jama'a fi zalika a cikin wannan sai suna ganin dan abin da bai taka kara ya karya ba idan shugaba yayi wani laihi laihin da ba kahirci ba sai suna ganin kawai a gusar da shi eh ko kuma misali a ce wani abu raba a yi ko misali a ce wata matsala ta faru a ce shugaba ya samu ko wasu 'yan kudade an kawo ya canye ko kuma dai wani abu ya faru sai a ce a gusar da shi a zalimi to shi wanda za a zaha waye Allah bai iya jaraba ha kaga wannan ba daidai bane in dai abin da manza Allah a ƙa'ida da ya sa ya ce illa an tara mala kufurin bawa sai da in kunga kafirci ƙarara yanzu ya kafirta ya fita daga cikin zama musulmi to kaga kuwa ai kafiri bai zagoranta musulmi ko amma don wasu ƙananan zalunci ko kuma wasu 'yan ƙananan abin nan saboda haɗuwar kawunan mutane ya kamata kawai a ce a yi mashi gaba ta waye قال النووي إمام النووي يقول وأجمع أهل السنة malaman sunna sun haɗu ala annahu la yun'azalu sultan ba a cire shugaba bil fiski saboda fasikanci wa amma alwajhu almadhkur fi kutub alfiqh amma huskar da aka ambata a cikin littattafan fiqh li ba'd ashabina yace ga wasu daga cikin malaman mu ko kuma almajiran mu annahu yun'azal cewa ana cire shi wa hukiya anil mu'tazila aidan kuma an hikayo wannan daga mu'tazila ya ce wannan faghalatun min ƙa'ilihi mukhalifin lil'ishima wannan galat ne ma'ana cuɗa abin da bai kamata a cuɗanya ba ne ba a cikin aƙida ga duk wanda ya hudu wannan magana sannan mukhalifin lil'ishima ya saba ma abin da magabata suka yi ijima'i a kan shi yana kaga dole ne waɗannan abubuwa mu sanya su tsakiyar hannunmu don in ka bibiyi wannan abin menene abin zai nuna ma ashe al'amarin shugabanci ba ƙarami ba ne al'amarin shugabanci ba ƙarami ba ne kuma duk wanda aka ce shugaba ne ba ƙaramin mutum ba ne ku diba ku ga yanda magabata suke ba shugabannu kariya kuma ba da ra'ayinsu ba a ƙarƙashin fahimta na nassoshi na alƙur'ani da kuma sunar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don a nuna ma irin matsayin shugabanci da kuma matsayin wanda yake shugaba ba ƙarfin mutum ba ne da haka kenan ba abin wulaƙantarwa ba ne dole ne idan mutum misali a ce shugaba ne a ƙarƙashin shi akwai mabiya bai yi wa ya zamanto a matsayinka na mabiyi ko da yaushe sai an yi ma abin da zai ma daɗi manzo Allah ya ba da labari ma ya ce ma za ku yi shugabannin da za ku ga abin da kuke kyama tare da su ƙarshe ma ma za a yi wasu shugabannin da za ku riƙa la'anta su suna la'anta ku asabe suka nuna kenan me ya kamata me kenan kawai mu ɗauki makamai ko mu gusar da su manzo Allah ya ce a'a illa an tarau kufran bawaha sai dai in kun ma da ma ma'ana aqamu salata fiku matsayin suna sallah tare da ku kenan suna matsayin musulmi ba ku da wannan hanya saboda haka kenan dole ne a riƙa ƙimanta shagoranci ko da shugaban nan kai kana ganin kahi shi ilimi ko kana ganin a'a kahi shi shekaru ko kana ganin kahi shi wayewa ma dama an ce shi ne shugaba kuma jama'a sun yarda sun amince shi ne jagora sam'an wa ta'atan fi ghairi ma'asiyatillah ku saurara mai inda za ka sani shugabanci na da kima ka kwatanta gidanka a matsayinka na mai gida ƙarƙashinka akwai mata a yara da yara ko in ya zamanto ba a ma ɗa'a ta hiyar tana yi ka je ka kashe kuɗi ka auro mace ka kawo ka cira ta ka shayar da ita ka tufatar da ita amma kuma babu ɗa'a ana samun kwanciyar hankali saboda haka kenan dole ne a matsayinmu na ahalin sunna wal jama'a duk abin da za mu yi ya zamanto bai saba ma abin da magabatanmu suke a kai ba. Wa min alamati tiba'il hawa yana daga cikin alama ta bin son zuciya, an yi aridal mar'u an dilalatal ahadisi sahiha mutum ya kau da kai game da dalili na ma'ana hadisai ingatattu wa mansus a ƙa'ida a imatis sunna. da kuma nassoshi da aka samo na aƙidodi na shugabannin sunna wa fiqhu ta'amulihim da kuma fahimta na zamantakewarsu ma'a a'immatul jawri tare da shugabannu waɗanda suke ma masu zalunci wa yastadillu bi aqwalin shadha sai ya ɗauko wasu maganganu waɗanda suke su waɗannan maganganun shadha ne ma'ana kaɗaitattun maganganu ne waɗanda su sun huta daga cikin maganganu na magabata sai mutum ya rika ɗauko irin waɗannan maganganu waɗannan hujjojin sai ya rika kawo mutane hujja da su amma duka tarin hujjoji da kuma fahimta na magabata na ahlus sunna duk yayi watsi da waɗannan sai ya ɗauko wasu maganganun da su sun saba ma abin da magabata suke a kai sai ya ce da waɗannan maganganun su ne zai yi hujja don ya rosa abin da magabata suke a kai wa atharun yani mushkila da kuma wasu maganganu ko kuma wasu abubuwan da aka samu na wata mushkila da take faruwa tsakanin magabata sai ya ɗauko su duka ya rika abukan mutane da haka wal muwaffaqu wanda ya dace man wafaqahu Allah shine wanda Allah ya datar da shi wajannabahu asbabal fitan Allah ya nisantar da shi game da dalilai na fitintunu ya zamanto bai zamanto dalilin fitina ba domin duk wanda ya zo ya ce ma'ana zai cire shugaba ba tare da ba ta hanyar da shari'a ta bashi ba fitina ce zai tayarwa tun da shugaban nan duk yadda za a yi yana da mabiya ko bai da mabiya eh dole sai an samu waɗanda za su ce ba su yadda ba a kawo musu dalili a sunnance da ya halitta wannan waɗanda su koma gehe waɗanda su koma gehe ba a haddasa fitina ba an haddasa fitina to da haka duk wanda Allah ya nisantar da shi wannan kenan ya dace wa inna ma shara Allahu lil mu'minin Allah ya shar'anta ma masu imani ne ta'atul a'imma yi ma shugabannu da'a walau kanu fasaqa ko da fasikai ne zalama ko da azzalimai ne lima yatarattabu ala zalika min al masalih saboda maslahohin da suke kumshe da wannan wal fawaid al amma da kuma fa'idodi na gaba daya wal khassa da kuma keɓantattun fa'idodi lil'umma ga al'umma daga ciki minishima kalima haɗuwar kalma kalma za ta zamanto ɗaya kuma shugaban nan zai yi magana ma'ana da sunan jama'a wa tauhidu safi ya a ce kowa ya tashi ya yi magana da sunan shi amma idan mutane suna da jagora in ma magana za a yi in ma mataki za a ɗoka shugaban nan shine zai tashi ya yi magana shi ɗaya da sunan jama'an amma in ya zamanto wanga ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya faɗi a cikin wannan ya faɗi wancan ya faɗi wanga ya faɗi sai an samu saɓani don ta yiwu abin da wanga zai faɗi yana iya warware abin da wancan ya faɗi ko ƙarshe sai a samu mai sai ka gani mutane sun shiga cikin juna amma idan mutum guda ya tashi ya magana da sunan jama'a an samu min ishma'il kalima wa tauhidu saf sannan kuma haduwar mutane za ta zamantawa daya ko wa amnu tariq kuma za a samu amincin hanya hanya za ta zamantawa da ake akanta amintatta hanya ce wa iqamatu shar'i kuma za a tsayar da shari'a wa izharu sha'air da kuma bayyana alamomi na addini wa taisiri kasbul aishi kuma ta wannan hanya ce ta hanyar shugaban ne za a samu mai saukin samun abin rayuwa yanzu in ya zamanto ma babu shugaba misali kamar yadda 'yan shi'a suke ganin cewa waɗanga shugabannu na gwamnati da sauransu duk ba shugabannu ba ne in babu jagora hatta da neman abinci sai ya ma mutane wahala eh saboda min zai tare kai ya amshe ma kuma ba inda za ka kai ƙar kuma ba wanda zai amso ma ko amma in akwai jagoranci ba in ma mutum ya zalunce misali ma ba wai mutum ya tare ka bisa hanya ba misali ko wani rikici misali wani ya canye ma wata dukiyarka ko wani abin da ya kama da wannan akwai inda za ka kai ƙaran shi a hudu ma haƙƙinka ko to in babu jagoranci ba sai dai ka yi jiran an ta lahira wataƙila kuma kana da bukata abinka tun nan duniya in aka kai ka lahira ai an jinkirta da ya ƙware kaga shi yasa kenan kaga wannan duka fahimta ce wadda take muguwar fahimta da aka shugabanci yana da amfani sosai shi yasa abin da zai rosa shugabanci a aƙida ahli sunna wal jama'a ba sa son shi duk kawar da za a bi ma'ana a rosa shugabanci ko a ɓata shugabanci to wannan kawa ahli sunna wal jama'a ba su bada ta wal qiyamu bi masalihil khalqi da kuma tsayuwa da dukkan abin da yake gyara ne ga halittu wa ghairi zalika da abin da ya kama da wannan qala al faruq umar radiyallahu anhu umar bin khattab al faruq Allah ya kara masa yarda yake cewa la dina illa bi jama'a wala jama'a illa bi imama ولا إمامة إلا بسمع وطاعة kashi maganganu na hikima daga magabata umar bin khattab yake cewa la dina babu cikakken addini illa bi jama'a sai tare da jama'ar sunna waɗanda suke akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wala jama'a illa bi imama kuma ba za a taɓa yin jama'a ba a ce wannan jama'a ce waɗanda suke a kan tafarkin magabata ba ce suna da shugaba kai da ka koma gehe wani irin addini ne kake ha? wala imama kuma ba a shugabanci illa bi sam'in wa ta'a sai ana saurara ma shugaba ana mishi da'a kai yanzu an saka shugaba je kana yi ka komai ba a yi da kai kuma duk abin da ka faɗi ma'ana ba a saurara ba a yi maka da'a to me yana amfani shugabancin bai da wani amfani ko wa qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace hum shu shugabannu ya launa min umurina khamsa akwai abubuwa guda biyar wanda a ƙa'ida shugabannin su ne ya kamata su zubunci waɗannan abubuwa aljuma'a sallar juma'a in ba yanzu da yake tsari na irin wanda yake ya saba mana addini a ƙa'ida ma shugaba shi ne ya kamata ya zama su yi ne maliman eh in ba da wannan tsari na tura da suka ga suke ce a addini daban mulki daban da shugaban ƙasa ya kamata a ce can babban birni ya zamanto babban masallaci shine liman wal jama'a da sallar jama'a wal idi da sallar idi wasugur da kuma ma'ana me ake cewa iyaka tsaron abin nan duk wani kwaroro-kwaroro da a cikin abin na bakin iyaka duk su ne ya kamata su kula da wannan su sanya a kula da walhudud da kuma tsaron iyaka wannan duka aikin su wane ne aikin shugabannu ne wallahi la yastaqimu din wallahi addini ba zai tsayu ba illa bihim sai da jagorori wa in jaru ko da ko sun yi zalunci sun karkace wa zalamu suka yi zalunci wallahi lama yasluhu Allahu bihim abinda Allah yake gyarawa ta hanyar shugabannu aktara mimma yufsiduna ya hibannar da suke yi ko ba haka bane gyaran da ake samu a ƙarƙashin shugabannu ya hibannar da suke yi yawa ya hibannar da suke yi yanzu ala sabil misali mu ɗauki misali da shugabannu na ƙasa gaba ɗaya yanzu idan kuka ɗauka sunna wani irin tarnaƙi ne sunna ba ta gani ba akwai wuraren da za a je a matsayinku na 'yan ƙasa garinku ne ba amma a ce kuma ba ka da 'yancin ka yi wa'azi ko kuma ka gayyato a zo a yi wa'azi ko kuma ka da ‘yanci ka gina masallaci ko makaranta amma a matsayinka na cewa kana da wannan ‘yanci sai ka bauta hanya ta hanyar shugabannu sai a ba da takarda a ce a je a yi ƙarshe wanda ya hana kuma a ce da shi za a buɗa kuma dole ta ko ba ta yin haka ba Eh. na mako-mako muna haɗuwar muna kara ma juna ilimi haka. To garin nan sai mai gari na garin. Sai an ka samu ɗan matsaloli sun ce tsakanin da shi malami ɗan garin. Eh. Yanzu sai sun ce sun hana sun hana shi karamin suwa. Eh. Sa'an nan kuma ba mu da iko mu kai wa'azi nan garin. Nan garin. Yanzu aka magana tana na ‘yan mun kai ta mun kai ta ta wajen shugaba. Eh. yanzu kwanan nan ma aka yi wani abin nan akwai wasu ina ga in ban manta juma'a ga ce aka buɗa shugaba in ban manta ba juma'a nan aka buɗe masallaci sun gina masallaci aka ce ba a buɗa shi tun wajen ma gina masallaci aka ce ba a yarda su gina shi ba yanzu aka buɗe masallaci suka nuna kamar ba za a buɗe masallacin ba suka zo suka gama shugabannu aka ɗauki mataki kuma masallaci an buɗa shi kuma an ji dole za ba su gaskiya to in babu jagoranci in babu jagoranci ina za kai ƙara eh dole in an riga ka in an yi ƙarfin ka cikin gari sai da kai haƙuri amma kana da daman da inda za ka taika kai ƙara ƙarƙashin mi jagoranci in babu shiwa kenan so da yawa ko da ma jagororin suna da ɓanna suna ɓanna to gyaran da suke ya ɓannar da suke da a nuna maka mahimmanci to ka gani to ka shigo eh to ka gani in babu jagoranci waɗannan abuwa suna faruwa saboda haka yana da kyau musan ƙiman jagoranci aka ce a tare masallacin aka sai da gida a kore shi eh eh eh sai a zo shari'a kenan babban abin da muke son mu gane ana so a nuna muku irin kimancin shugabanci da jagoranci duk yadda ta kare dai bannar da suke yi gyaran da suke yahi bannar da suke yi tuna duk yadda aka yi kana da hanyar da za ka kai ƙara wanda ya hana ma abin za ka kai ƙaran shi inda aka yi ƙarhin shi ko ta ƙarƙashin ne ƙarƙashin jagoranci wannan shine babban abin da ya kamata mu sani ma anna ta'atahum tare da cewa yi musu da'a wallahi la ghibtatun wa anna furqatahum la kufrun ma'ana yi ma shugabannu da'a la ghibtatun wani abin nema ne ma'ana kamar misali a ce hasada ce mai kyau wa anna furqatahum ma'ana kyamassu la kufrun kafirci ne ma'ana misali a ce ba za a yi musu da'a ba za a yi musu bayaya a musu tawaye wannan ya saba ma shari'a qala ibn rajab al-hanbali ibn rajab al-hanbali yace wa amma sam'u wa ta'atu li ulati umuri al-muslimin ko amma saurarawa da yin da'a ga shugabannin musulmi shi yasa muke ce muku suna nuna hatta da jagororinmu na musulunci da wa'ancan duk suna iya shiga ciki matukar musulmi ne fafiha sa'adatu duniya a cikin wannan akwai samun rabo na duniya in ana saurara ma shugabannu ana yi musu da'a to za a ci ribar duniya wabiha tantazimu masalihal ibad kuma da wannan da'an ne da saurarawa dukkan abin da zai zamantowa maslaha da gyara ga bayu zai tsaru fi ma'ashihim a cikin rayuwarsu wabiha yasta'inuna kuma da wannan ne za su rika neman taimako ala izhari dinihim akan mi bayyana addininsu wa ta'ati rabbihim da kuma da'a ga ubangijinsu yanzu ku diba ku gani so da ake amfani da ni da shugabannin nan ko kuma ta hanyar su wajen samun taimakon wani abu so da yawa wani bi idan kuka ce wani gari da sunan wa'azi ko sunan wani aiki na musulunci sai a ce muku ina dalilin da ya baku wannan da ka hudu a rete da an karanta inda wajen iko ne ba su magana ko suna magana saboda ga izini daga wa daga shugabanci kenan kun ga ana neman taimako da su wajen bayyana addini ko so nawa za a hutarwa an hana tahiyar dare amma kuma sai a yi muku takarda ta tahiyar dare da kun zo sai a ce a'a ba a hucewa da kun nuna takarda sai a ce bismillah Allah kiyaye a kenan kaga ana samun taimako da su ta hanyar ne wajen bayyana addini da abin da ya kama da wa ta'ata rabbihim da kuma da'a ga ubangijin su kama kana qala ali ibn abi talib kamar yanda ali ibn abi talib radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi yace innan nasa lalle mutane la yuslihuhum ba abin da zai gyara su illa imamun sai dai ya zamanto suna da shugaba barrin au fajirin nagari ko kuma fajiri in kana fajiran in fajiri ne abadal mu'min fihi rabbahu mai imani zai bauta ma ubangijin shi a cikin sha'anin shi shine da'a da zai mishi da biyayya da zai mishi da'a ce gawa ga Allah ya yi da'a ya bi umarnin ubangiji Allah subhanahu wataala wa hamal alfajiru fiha ila ajalihi ko sannan kuma ya ɗoki shi kuma wannan fajiri laihin da zai ɗoka zai ɗoka a cikin wannan zuwa ajalin shi shi dai ya yi ma ubangijin shi da'a shi kuma duk abin da ya yi a kan shi ne har zuwa ajalin shi wala ya arfi kadar hadihin ni'ima wallahi ba wanda zai san matsayin wannan ni'ima ta shugabanci illa man da ha sai wanda ya rasa ta ku dibi kasashen da yanzu babu shugabanci halin da suke ci ku ɗauki misali irin su libya eh tun lokacin da aka kashe abin nan shugaban libya yaya ƙasar ta samu kanta saboda me saboda babu jagora kowa yanzu abin da ya ga dama yake sai mutum ya samu yan bindiga ta ya kama mutane ya sa cikin ɗaki ya ce kuma kowa ya aika a kawo kuɗi daga ƙasarsu in ba haka nan ba a kashe shi in akwai jagoranci wannan abin na lokacin da akwai jagoranci waɗannan abubuwa suna faruwa ba su faruwa da sauran ƙasashen da ma'ana suka rasa shugabanci kowa ya san har yanzu babu kwanciyar hankali mutum bai ma iya zama cikin garinsu sai ka ga mutum da etaji da kuɗi da waye ya bari ya koma daji da shi da matan shi da 'ya'yan shi sun kawo tanti ba su iya zama cikin garin saboda babu jagoranci da haka jagoranci ni'ima ne amma wallahi ba waɗanda za su sanin daraja sai waɗanda suka rasa ta wa wata abi kadamaihi sai wanda ya taka da digadigansa ya taka har da jamara fitinataha zahin garoshin fitinar rishin shugabanci wanda ya taka wannan garoshin shine zai gane ashe shugabanci ni'ima ne wa qala abdullahi bin al-mubarak abdullahi bin mubarak yake cewa innal jama'ata hablullahi fa'tasimu minhu bi urwatihi al-wuthqa liman dana kam yadfa'u Allahu bis-sultani mu'dilatan في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الخلافة لم تعمل لنا سبل وكان أدعفنا نهبا لأقوانا يكتي وإن الحم إن الجماعة حبل الله فاعتصموا جماعة إجير الله تي كوي ديديا كوريكيتا كزمنتو تكين جماعة معنى فاعتصموا منه بعروته كان إجيا تي الله إتا جماعة don haka ku yi riko da wannan igiyar don Allah ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an sai ce mi wala tafarraqu kenan igiyar Allah ce ita jama'a ku rika jama'an nan ku zamanto cikin jama'a duk yadda wani abu ya faru a tsakaninka kakka ya raka wutar karkashin jagoranci i haƙuri ka zamanto cikin jama'a bi urwatihi alwusqa da igiyar Allah mai ƙarfi amma holiman dana ga wanda addini ne yake yi wa in dai addini mutum yake yi to bai huta cikin jama'a kam yadfa'u Allah bi sultani mu'dalatan mu'dali mu'dilatan zalunci nawa Allah yake tunkudewa ta sanadiyan shugaba ta hanyar shugaba zalunci nawa Allah yake tunkudewa fi dinina rahmatan minhu wa duniyana shi shugaba a cikin addinin mu rahama ce kuma haka a duniyanmu ma rahama ne laulal khilafatu in ba dan shugabanci ba lam ta'amal lana subulun hatta da hanyoyi ba mu samu aminci a ciki ba ka iya hutuwa da gidanka ma ka tai kasuwa amma wani ya hi ƙarhinka kuma ya san kana da abin da baya da shi kuma ya hi ƙarhinka kuma yana iya da ƙarhin ciya yana iya amshe ma shi amma ina yana jin mi yana jin tsoro shi ma akwai wanda ya shi ƙarfi wa kana ad'afuna sai zamanto mai rauninmu na habar sai zamanto shine abin kwace li'aqwana ga wanda ya ƙarfin mu kenan mai ƙarfi zai zamantowa yana yin kwace ga wanda yake mi mai rauni wannan kenan kenan kun ga al'amarin jama'a da shugabanci ba ƙarmi ba ne sai mafhumu imamun ladhi talzimu ta'atuhu fi aqidati ahli sunna wal jama'a wani shugaba ne wanda ya zamanto tilas ma'ana a yi masa da'a a cikin aqida ahli sunna wal jama'a wal imam alladhi talzimu ta'atuhu shugaban da yi masa ta'a yake zama wajibi man kana muntasiban lil islam shugaban da yake dangantuwa ga musulunci kenan anan shugaban da ba musulmi bane ba baya daga cikin shugabannin da ake cewa ai musu da'a nan ana magana ga shugaban da yake dangantuwa da musulunci mu kuma duk shugabanninmu nan ba wanda ba musulmi ba ko akwai kowa musulmi ne tun daga na sama har na ƙasa duk wanda ka ce ma ba musulmi ba sai an raba ku ko lokacin kwamfe ba wanda zai nuna shi ba musulmi ba ne ko tunda muna ganin su suna zuwa masallaci ana sallar juma'a da su ana sallar idi da su da makamantansu da ba musulmin bane ai ba su yarda ai waɗannan salloli tare da su ko to da haka shugaban da yake tilas na yi masa da'a shine wanda yake dangantuwa ga musulunci muzhiran li sha'air din wanda yake bayyana alamomin addini sawa'an ikhtarahu ahl al-adli shin masu adalci ne suka zabe shi wal fadli mutane masu daraja aw galaba ala al-muslimina bi sayfihi ko ko a'a shine ya rinjaye mutane da makamin shi ma'ana ku da ta ce yayi wa qahirahum ya rinjaye su bi sultanihi da ikonsa matuƙar musulmi ne to wajibi na yi mishi da'a zaben shi aka yi lami lahiya a a makami ya ɗoka ya juyin mulki in dai yana dangantuwa ga musulmi to a yi masa da'a a yi masa biyayya saboda in aka ce ba za a yi kuma wata tashin hankali ne inda wanda ya ƙwaci mulki da ƙarfi in ka ce ba ka mai da'a sabke muka wuya ai ba wani abu ne ha to ka gani qala shafi'i imam shafi'i yace kullu man ghaliba ala al-khilafati bis-sayf duk wanda ya rinjaye akan ma'ana shugabanci khalifanci da takobi ma'ana da makami hatta yusamma khalifa ha aka ambace shi khalifa wa wa wa yajma'u an-nas alayhi kuma mutane suka hadu akan shi fa huwa khalifa kawai shugabani eh kai ma da farawa ba kai ma da fara ba ka ce ba shugaba na to ka gani wa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal yake cewa wa man wali al khilafata wanda ya jibinci khalifanci wa shama'an nasu alaihi mutane suka hadu akan shi wa radau bihi suka yarda da shi wa ma ghalabahum bis sayfi hatta sara khalifa wa summiya amiral mu'minin waman ne nan ba wama ba kenan da wanda kuma ya rinjayi ya rinjayi mutane da makami hatta sara khalifa har ya zama to khalifa wa sumiya amiral mu'minin aka ambace shi amiral mu'minin shi ma dai shugaba ne wa hada mahallu ijma'i bain ahli sunna wannan shine abinda ahli sunna suka ijma'i akai wala ibrata liman khalafahu ba a lura da wanda ya saba musu wannan shine ijma'i na suwa na ahalus sunna wal jama'a dan akwai waɗanda suke ganin ko da duk wanda ya kwaci mulki da ƙarhi ba shugaba bane ba to wannan ba ijma'i bane na ahalus sunna ina fata an fahimta eh saboda tsoron fitina in kace ba shugaba bane to lalle sai inda kartushen shi ya ƙare kai kuma wataƙila ko yi kware ba kada eh kaga ahli sunna da a ce an fahimci haƙiƙanin aƙida ahli sunna Allah da ba mai faɗa da ahli sunna duk wata koha duk wata koha ta fitina ahli sunna sun toshe ta amma saboda da jahilta su wane ne ahli sunna sai ana ganin a'a ai babu fitinannu irin su amma duk wanda ya karanci manhaj nasu zai gane lalle babu mutanen kirki irinsu babu masu son zaman lahiya a cikin ƙasa a cikin al'umma irin ahal sunna amma wanda bai san su ba sai a ji a yi ta ɓata mishi shi a yi ta ɓata musu a yi ta musu kaza a yi da sauransu da abin da ya kama da wannan shi dai ne to duka wannan me ya ja waɗannan rishin sanin suwa ne na ahli sunna rishin sanin suwa ne na ahli sunna ai babu ahli sunna da ya taba hutowa ya ce a yarda da shugabancin mutum ba ko saban ne aka ce ba a yarda da shi ba kuma daman shine manzo Allah ya ce in suka yi umarni da sabo to cikin wannan umarnin da suka bata ba za a yi musu da'a ba za a saurara musu wannan kuma umarni ne daga Allah da manzon shi ku ba a barin magana umarnin Allah da na manzo abi abinaka amma in kai umarni da abin da ba saban Allah ba ana yi maka da'a ana maka biyayya to me kake so bayan wannan wannan kenan wala ibrata liman khalafahum ba a lura da wanda ya saba musu wa shadda kuma ma'ana ya keɓance min alkhawarij daga cikin khawarij waɗanda suke ganin ya halitta a yi mu shugabannu tawaye wal mu'tazila da mu'tazila wa ghairuhum da wasu min ahlil bid'a daga cikin yan bid'a wa tasihu imamatu hakim kun gane ko da mu dazu wani yayi tambaya wani irin shugabannu ne ake nihi ko yawa wa tasihu imamatu hakim li baladin haka shugabancin hakimi na wani gari shi ma yana ciki au ikilim ko kuma wata mai ake ce mata abin nan departuma departuma ake ce mata ko departuma ko duka wannan yana shiga wayi uta hukumul imam dukkan su ana ba su hukuncin mai shugaba a shari a shar'ance wala yushtaratu li sihhati wilayatihi ba wai sharaɗi ba ne ba game da ingancin shugabancin shi an ya kuna khalifa sai ya zama to khalifa na gaba ɗaya a'a shugaban rezo yana ciki shugaban abin da ake cewa wani ƙauye mai gari yana ciki ina hakimi yana ciki hakimi na ake cewa mai gari ko eh to yana ciki hatta da mai garinku in dai ba ya muku umarni da saɓon Allah ba wajibi ne ku saurara mashi kuma shi ɗaya shugaban ƙungiya yana ciki ina ba ta an fahimta abinda mai ake cewa mai ake ce mashi gwamnan jiha yana ciki duka waɗannan suna daga ciki saboda haka kenan aka ce lisa'iril biladi kenan wala yushtaratu li sihhati wilayatihi ba a shar'anta game da inganci shugabanci shi an yakuna khalifa sai ya zamanto shine khalifa li sa'iril bilad ga sauran garuruwa gaba daya a'a wa ala hada jara amal al muslimin kuma akan haka ne aikin musulmi ya gudana munzul qadim tunda wala yasau an-nas illa hada ba abinda zai ishi mutane sai wannan su zamanto akan abinda magabata suke akai tunda walaysa fil adillati sahiha babu a cikin ingantattun dalilai ma yamna uzalika abinda yake hana wannan a ce hakimi da shugaban jiha da shugaban kungiya da shugaban abin nan unguwa da sauransu ba su ciki babu wani ingantaccen dalili wanda ya nuni akan haka duk suna ciki duk wanda aka ce shugaba ne to ya shiga a cikin wannan abin da muke magana akan shi ko shugaban agaji ya shiga shugaban waye ya shiga duka suna shiga a ciki aw ma yadul ala butulani imamati ko kuma abin da yake nuni akan bacewar ma'ana shugabancin shi wa qali rawal bukhari imam al bukhari ya rawaito eh eh walaysa fil adillati sahiha babu a cikin ingatattun dalilai ma yamna zalika abin da ke hana wannan ma'ana babu wani dalili ingatacce wanda yake hana wannan babu kowane shugaba yana shiga a ciki da zara an ce wannan shugaba ne to ya shiga a cikin abin da muke magana a kai aw ya dullu ala butulani imamatihi ko kuma wani dalili ingatacce wanda yake nuna cewa wanda ba shugaba na ƙasa gaba ɗaya ba to shugabancin shi ba shugabanci ba ne babu dalilin da yake nuni akan haka da zara an ce kai ne shugaban kaza to shugaba dai ne kake kuma hukuncin da ya shahi shugaba na gaba ɗaya ya shahe ka ina fata an fahimta wa qad rawa al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito min hadisi anas hadisin anas an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace isma'u wa ati'u ku saurara ma shugabanninku kuma ku yi da'a wa in ummira alaikum abdun habashiyin ko da ku an shugabantar muku da bawa ɗan habasha ma'ana kenan bakar fata na ana magana da larabawa ka an na ra'asahu zabiba kai ka ce gashin shi ma kaman mai kora ne ma'ana kaman ba ba gashi abin nan gashi abin nan din shi ko da shine shugaba to ku yi mishi ta'a muttafaqun alaihi bukhari da muslim wa qala muhammad bin abdul wahhab muhammad bin abdul wahhab yace al a'immatu malamai mushami'una min kulli madhhabin sun hadu daga kowace madhhaba ala anna man taghallaba ala baladin duk wanda ya samu rinjaye akan wani gari aw buldan ko wasu garuruwa lahu hukumul imam hukuncin shi hukuncin shugaba fi jami'il ashiya'i a cikin dukkan abubuwa kenan da zara an ce wannan shugaban gari ne ko kuma shugaban wasu garuruwa ne to hukuncin da ya shahe shugaba na gaba ɗaya ya shahe shi a cikin dukkan abubuwa walaula haza in ba don wannan ba mastaqamatid duniya wallahi da duniya ba ta tsaya ba li'annan nasa min zamanin tawil saboda mutane tun zamani mai tsawo qabla al-imam ahmad kafin zuwan imam ahmad ila yawmina haza zuwa wannan ranar tamu majtama'u ala imamin wahidin ba su haɗu a kan wani ƙarƙashin wani shugaba ɗaya ba wala ya arifu na ahadan minal ulama'i kuma ba a san wani da cikin malamai ba zakara anna shay'an minal ahkami la yasihu illa bil imam al a'zam cewa wani abu na hukunce hukunce ba su inganta sai dai ga shugaba wanda yake babba ba a samu wani malami da ya ambata wannan ba kenan sawa'an shugaban da yake kololiwa na gaba ɗaya da waɗanda suke ƙarƙashin shi matsayin an ce wannan dai shugaba ne hukunci nan shi ma ya shahe shi don haka wal mu'minu sunni mumini dan sunna ya ta'abbadu Allah azza wa jalla bi ta'atihi lil imam yana bauta ma Allah da biyayya shiga shugaba saboda Allah ya umarce shi da yayi mi yayi ma shugaba da'a kuma yana yin haka ne raja'a thawaballah ko raja'a thawabillah dan dan fatan sakamakon Allah wa khashiyatan min iqabihi da kuma jin tsoron azabar Allah wamtisalan li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama da kuma riko da aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala yaf'alu dhalika ba yana yin wannan bane raja'an li ata'il hakimi idan watan kyautar shi wannan hakimin wa khawfan min satwatihi dan tsoron ma'ana kamun wannan sarkin a'a yana mishi da'a yana mai biyayya ne dan da'a ga Allah dan neman yardan Allah da sakamakon ubangiji Allah subhanahu wataala ba dan ya bashi wani abu ba kenan kun ga nan kuskure ne da mutane suna bin mutane ido rike kawai dan abin su sai ga wani kawai yana yi mashi wannan hakimin ne ko wannan shugaba da'a da biya saboda kyautar da yake masa inda zai bar mai sai ya zama makiyin shi a'a shi dan sunna ba haka bane yana yi wannan ne dan neman yardan ubangiji Allah subhanahu wataala wala yaj'al bai'atahu wa ta'atahu bai sanya mubaya'arsa ga shugaba da kuma da'arsa ga shugaba fi muqabili ardud dunya musanyar wani abin duniya dan a bashi wani abin duniya yake wannan a'a walidhalika warada alwa'id dan haka kacewa na azaba yazo fi man baya'a li ajalid dunya ga duk wanda ya yi mubaya'a ga shugaba dan dai wani abu na duniya sun magadara fi bai'atihi sannan kuma ya yaudara a cikin wannan mubaya'a tashi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim rajulun على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاء وإن لم يؤته منها لم يفي متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa salasatun nau'i uku na mutane la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ranan kiyama Allah bai musu magana wala yanzuru ilaihim Allah bai kallon su kallo na rahama wala yuzakkihim kuma Allah baya tsarkake su walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai radadi na farkon su rajulun ala fadli ma'in bil falati mutunan da yake da ragowar ruwa a sahara cikin daji yana da ruwa yamna'uhu min ibn sabil ga wani matahi yana jin kishirwa bai da ruwan da zai sha ya hana mai wannan ruwan har kishirwa ta kashe shi yana daga cikin mutanen da Allah baya kallon su ranar tashin kiyama kallo na rahama Allah bai tsarkake su kuma Allah bai musu magana kuma suna da azaba wa rajulun baya a rajulan da mutunan da ya yi ciniki da wani mutum bisilatin da wasu kaya ba'ad al'asr bayan sallar la'asar fa halafa lahu billahi ya rantse mishi da Allah cewa mi la akhadha bi kaza wa kaza wallahi shi kaza ne ya sayi an yi ciniki bayan an yi ciniki wajen biya sai abin ya zama rikici shi mai kayan yace kaza ne aka sayi shi kuma yace wallahi kaza ne ya sayi fa saddaqahu sai mai kayan ya gaskata shi wa huwa ala ghairi zalika ashe ƙarya ne yake abin da yace haka yace ashe ba haka yace shi to shi ma yana daga cikin mutanen da Allah bai musu magana ranar tashin kiyama ba zai tsarkake su ba ba zai musu kallo na rahama ba kuma suna da azaba mai radadi wa rajulun baya'a imaman da mutunan da yayi mubaya'a ga shugaba la yubayi'uhu bai yi mubaya'a da shi ba illa duniya sai dan duniya kawai ya yi mubaya'a da shi ne yana mishi da'a yana mishi biyayya ashe ba don Allah ba ne saboda abin duniya fa'ina a tsaho min ha idan shugaba ya ba shi wani abu na duniya wafa sai ya cika wannan mubaya'a da ya masa wa in lam yu'tihi in bai ba shi ba kuma min ha daga duniya lam yafi bai cika wannan mubaya'a to shi ma yana daga cikin mutum uku wanda wannan shine mahallin shahid waɗanda Allah baya musu magana baya musu kallo na rahama kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ranar tashin kiyama. Yana ashe, ɗa'a da biyayya da ake ma shugabannu ana yi musu ne don neman mai sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba don kyautarsu ba, ba don wani kwaɗayin abin duniya ba daga gare su. Kenan don Allah ne kake yi kenan ka tsaya akan tsarin da magabata suke a kai. amma wa ba'adul juhal wasu jahilai yuti'una sultana zaka ga suna biyayya ga shugaba sarki ko wani hakimi nifaqan soyayya wadda take ta minahici da'a da biyayya na minahici qama'an fil jahi dan kwadayin wani matsayi sai ga mutum yana ma shugaba ko wani hakimi da'a da biyayya kuma ba dan Allah bane ashe yana kwadayin a nada shi wani matsayi ne shi ma a samu wani girma wani abu a bashi wa duniya ko kuma neman duniya wala ya ta'abbadun Allah bi zalika ba su bautan Allah game da wannan qala ibnu taymiya ibnu taymiya yake cewa fa ta'atu Allah wa rasulihi wajibatu biyayya ga Allah da kuma manzo Allah wajibi ne ala kulli ahadin akan kowa wa ta'atu wulatil umuri wajibatun kuma da'a ga shugabannu wajibi ne wannan kuma li amrillahi bi ta'atihim dan Allah ne ya umarni da ai musu da'a faman ata Allah wa rasula wanda yayi wa Allah da manzansa da'a ko a bi ta'ati ulati al-umuri da yi ma shugabannu da'a fa ajruhu ala Allah ladan shi yana ga Allah wa man kana la yuti'uhum wanda kuma bai musu da'a illa lima ya'khudhuhu min alwilaya sai dai ta sanadiyan abinda zai samu na wannan na wani ma'ana jagoranci wal mali ko dukiya fa in a'tawhu ata'ahum in sun bashi sai yayi musu da'a wa in mana'uhu asahum in kuma suka hana mishi sai ya saba musu aiwa fama lahu fil akhirati min khalaq alahira bai da wani rabo kuma yanda haka in za ka yi musu biyayya kai dan Allah wa inna ma tajibu ta'atul umam biyayya ga shugaba tana wace ba fil ma'rufi a cikin abin da ba saban Allah ba wa tahrimu fil ma'siya haramun ne masa biyayya a cikin sabo wannan kuma liqaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa la ta'ata fi ma'asiyatillah innama ta'atu fil ma'ruf babu da'a a cikin sabon Allah innama ta'atu kawai da'a ana yin shine fil ma'ruf a cikin abin da yake ba sabon Allah ba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq azza wa jal rawahu ahmad babu da'a babu biyayya ga wani abin halitta a cikin saba ma Allah mai girma da ɗaukaka wal muradu bil ma'ruf abinda ake nihi da al ma'ruf fil nusus a cikin nassosi kullu amrin laysa fihi ma'siya duk abin da babu sabo a ciki shine al ma'ruf ko al bukhari imam al bukhari yace babu sam'i wa ta'ati a cikin littafin shi yayi babu mai suna babu sam'i wa ta'ati lil imam babin saurarawa da yin da'a ga shugaba malam takun ma'asiya matukar umarnin nashi ba sabon Allah bane wa qala sa'adi imam sa'adi yace mubayyanan dabita ta'ata wali al-amri yana mai bayyana ƙa'ida na biyayya ga shugaba yace hadal hadith wannan hadisin da muka karanta yanzu qaidun ma'ana ƙaidi ne fi kulli man tajibu ta'atuhu min alwulat a cikin dukkan wanda yake wajibi a mishi da'a daga cikin shugabannu wal walidaini da iyaye ma'ana uwa da uba wa zawji da miji wa ghairihim da wasu su duk waɗanda suke wajibi ne a yi musu biyayya to ana musu biyayya ne a cikin me fil ma'ruf amma ba a musu biyayya a cikin me a cikin ma'asiya kenan wannan hadisi kaidi ne ya kayyade inda ake musu da'a da inda ba a musu da'a duk wanda yake wajibi a mishi da'a tun daga shugabannu da ma'aifa da kuma miji ana yi masa a cikin mi a cikin abin da yake babu saban Allah a ciki wannan kenan fa inna shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama amara bi ta'ati ha'ula'i ya yi umarni da a yi ma waɗannan ɗa'a wa kullum minhum kuma kowanne daga cikinsu ta'atuhu fi ma yunasibu halahu ana yi mashi ɗa'a a cikin abin da ya dace ma halin shi wa kulluha amma dukkan wannan ɗa'a ana yin ta ne fil ma'rufin a cikin abin da babu saɓan Allah a ciki fa inna shari'a raddan nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar da mutane fi kafirin a cikin diyawa mimma amarahum bihi game da abin da ya umarce su da shi ilal urfi wal adati zuwa ga abin da aka sani da kuma al'adar da suke a kai an ba su dama su yi al'adunsu waɗanda ba su ci karo da addini ba abin da aka sani wanda suke yi a al'adunsu kalbirri kaman biyayya wasila kamar sadar da zumunta wal adali kamar adalci wal ihsanil am da kuma kyautata ta gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi sallama in ya iske mutane da yanda suke yi a al'ada yanda suke sadar da zumunta yanda suke kyautata mu junan su idan aka auna wannan abin bai ci karo da addini ba to sai a ba mutane dama su ci gaba da abin su in ya saba ma addini wannan sai manzo Allah subhanahu wataala in mai gyaruwa ne sai a gyara shi in wanda bai gyaruwa ne sai a ma'ana hudda shi gaba ɗaya don haka kenan fa kadhalika ta'atu man tajibu ta'atuhu haka da'ar duk wanda yake wajibi ne a yi masa da'a wa kulluha tuqayyadu bi hadha dukkan su ana ma'ana kayyade su da bi hadhal qaid da wannan qaidin kenan kowace irin biyayya ce da sauransu ba a hana kyautata ma uwaye ba yanda aka saba a al'ada in dai babu saba Allah a ciki ina fata an fahimta amma in akwai saba Allah ciki nan ba za a yi ba amma in babu saban Allah ba laifi bane ku kyautata ma uwayenku yanda kuka saba a al'adar ku ba laifi bane ku sadar da zumunta yanda kuke sadar da ita al'ada matukar babu saban Allah a ciki amma da zarar akwai saba Allah a ciki nan an hana فكل أمر فيه مصلحة للرعية دو الأمر دا أتكين شي أكوي مصلحة جارة ga su waɗanda ake jagoranci walaysa fihi mukhalafatan lishar'i sannan babu saban Allah babu saba ma shari'a a ciki fa dakhilun fi ta'a fi ta'atil wajiba shi ma ya shiga a cikin yi cikin da'a wadda take wajiba ina fata an fahimta nan abin da ake magana irin tsare-tsaren da ake yi na jagoranci tana yi wa a tsara wasu abubuwa wanda waɗannan abubuwa babu nassi a cikinsu amma abubuwa ne waɗanda idan aka dube su za su gyara maslaha ne ga su waɗanda ake jagoranci to inda babu saɓan Allah a ciki yi ma shugabannu ɗa'a a cikin wannan shi ma wajibi ne ina fata an fahimta irin tsare-tsaren da za a yi na gyaran abin da zai zamanto maslaha ga su waɗanda ake shugabanci da sauransu in dai babu saba Allah a ciki to wajibi ne ku yi ma shugabannin ku da'a fa idza amara al-hakim bi amrin laysa fihi munkar idan hakimi yayi umarni da wani al'amarin da babu wani abin kyama a shar'ance a cikin shi sawa'an kana mashru'an wannan abin fil asli a asali an shar'anta shi aw mubahan ko ko a'a mubaha ne halal ne wajaba ta'atuhu wajibi ne a yi mishi da'a fi jami'i ma ya amuru bihi a cikin dukkan abin da hakimi yake ba da umarni da shi min al'awamiri na abubuwan umarni wa harumat mukhalafatuhu haramun ne a saba mishi wa ya athimul mukhalifu kuma wanda yake saba masa yayi zunubi dan mi li annahu asa waliyi al'amari don ya saba ma wanda yake shugaban al'amari fil ma'arufi a cikin abin da babu sako a ciki wa ta'atu waliyi al'amri yin da'a ga shugaba min ta'atin lahi wa rasulihi yana daga cikin da'a ga manzo Allah subhanahu ga Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda menene misali a ce shugaba ne jagora ne na wuri zai zo ya zauna yayi tunanin wasu abubuwa wani tsarin da in aka bi wannan tsarin duka abin zai zamanto maslaha ga al'umma waɗanda suke ƙarƙashin shi sai ya zamanto an duba abin nan babu saɓa Allah ciki sawa'an wannan abin tun asali an a shar'ance ne ko ba a shar'ance ba ne inda babu saɓan Allah a ciki to ba daidai ba ne a saɓa mishi ba daidai ba ne a yi a saɓa mishi kuma wanda ya saɓa ya yi laifi don mi ɗa'a da biyayya ga shugaba ma'ana da'a ne ga Allah da manzo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asalla wanda yayin da'a yayi ma Allah da'a wanda ya saba mini ya saba ma Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wanda yayi ma shugaba da'a yayi mini da'a inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ya'sil amira wanda kuma yake saba ma shugaba faqad asani ya saba mini wa innamal imamu sunnatun shugaba garkuwa ce kusan garkuwa eh to shugaba garkuwa ce yuqatalu min wara'i min wara min wara'i ana yaki bayansa idan ya shiga gaba aje yaki dole a bi shi to hadisi ne ko mu kace mu nace hadisi ne ko mu kace mu kace hadisi hadisi ne muka ci yawa kenan abin nan faƙar a tsa'ani ya yi mini tsa'a ko kenan wanda ya saba mini ma'ana eh faƙar a sa ya ma rikita ne wa inna mal imamu junna shugaba garkuwa ne ko yuqatalu min wara'ihi ana yin yaƙi a bayansa in ya shiga gaba sai wa yuttaqa bihi kuma sannan ana kariya da shi fa in amara bi taqwallahi in yayi umarni da tsoron Allah wa adala ya adalci fa inna lahu bidhalika ajran yana da lada wa in qala bi ghairihi in ya faɗi abin da ba adalci ba fa inna alaihi minhu laihin yana akan shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi ina ganin zamu dakata ana nuna mana lokaci yayi abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada ku takuran da muke Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi